بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله wannan tsuwa a kokari ta bari da Allah to alhamdulillah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin karatunmu na watan ramadan na shekara ta 1444 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta yi daidai da shekara ta 2023 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karatunmu insha Allah na goma sha biyar a wannan shekara da fatan Allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne bismillah wannan bai san inda zai hada ba sai an gaya mu mala iliya bai san inda zai hada ba sai ana nuna ba والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
na'am wallahu shi duk komai an nuna mai kuma kullun yana yi wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Ah, muna nan cikin suratul suratu yunus yau muna tashi kan aya ta 25 Allah subhanahu wa ta'ala ne ke cewa wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana kankantar duniya da saurin wucewarta da rashin mahimmancinta ga dukkan mai hankali to idan ka watsar da duniya in an raba makaho da in an raba makaho da wata sanda sai a ce rike wannan tahi waccan ko eh Allah ya nuna mana mu watsar da duniya ba wata abin kirki bace dan wani jin daɗi ne na dan lokaci kaɗan mai saurin wucewa ba tare da yauwa ba tare da wani ɗaukar lokaci ba ko da kaga ka daɗe torar da ta wuce za ga kamar ma ba a yi ta ba to sai ina ne mai dadewa Allah subhanahu wataala ce wallahu yad'u ila daris salam Allah subhanahu wataala shi yana kiran bayin shi ne zuwa ga gidan aminci Allah ba duniya yake cewa abi ba ba duniya yake cewa a raya ba yana cewa ne a riƙi rayuwar duniya ta zama gwargwadon abin da zai taimaka ma mutum ya yi aikin Allah yadda zai ji daɗin gina gidan shi na lahira shi Allah yana kira ne zuwa ga gidan aminci gidan aminci inda in aka shiga akwai aminci har abada ba fita ba kora ba rushewa sai ko fenti ba ka sake ma gidan ba yunwa ba kishi kai gidan ma ba tolar ba saboda haka ba kazanta a gidan ba a fitsari ba a kashi a gidan ba su to na tara dawa ko masara ko shinkafa komai an lamunce kaga darus salam kenan ko baka tsoron ka mutu baka tsoron ka yi talauci baka yi tsoron za a yunwa baka tsoron mutuwa ko wani abu da zai tada ma hankali in ka kada in ka hada ta da duniya wanne ne gidan aminci ai can ne gidan aminci ita kan duniya ai gidan tashin hankali ce ko mun jin daɗin ka a gidan duniya ko me ka zama ko me ka samu akalla je kama Allah bai hada ka da wani tashin hankali ba kana cikin tashin hankalin nan guda ɗaya za ka mutu ka bar shi ko baka yi tunanin komai ba Allah bai ɗora ma wata damuwa ba akwai damuwar to kana fa iya mutuwa yanzu din nan ma wannan kuma kawai ya ishi mutum damuwa ba aminci kenan ashe ka iya mutuwa baka amince ma zaman gidan ba to don haka Allah ba ruwan shi da duniya manzo Allah ma bai ce abi duniya ba shi ma ya ce ba ruwan shi da duniya annabi sallallahu alaihi wasallama ma ce mali walid duniya ma ana fi duniya illa karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha annabi ce me ya hada ni da duniya ba ni ba duniya alaka ta da duniya bata wuce kamar matafiyi a daji rana ta da mai ya ga wata inuwa wata itaciya mai inuwa ba sai ya dan ya da zango gindinta ya dan yi bacci na rana ko awa ɗaya ko dan wuce haka kaɗan idan rana ta sanyi kawai ya tafi ya barta to ni haka duniya kawai dan guri ne a dan shakata a wuce kawai ni iya kai alaka ta kenan da duniya to kowa ma alakar ta shi kenan in ka dauke ta ta wuce haka to ta baka za ta baka ruwa to Allah na kira zuwa ga gidan aminci shine aljanna kuma wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici wanda wannan tafarki madaidaicin bin shi shike sa a tafi gidan amincin to wanda Allah ya so shi yake shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici ya bi tafarki madaidaici karshe ya je ya shige gidan aminci in Allah ya kai gidan aminci shikenan ka haye shekaran jiya muka wuto aya tahiyyatuhum fiha salam ko in ka hadu dan uwanka ba ta magana ne salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu ana cikin murna da farin ciki in mala'iku suka zo ta ce salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam kun ji dadin ku a huta lahiya Allah ma in zai muku magana ta zai salamu alaikum ya aljanna ba abin da ya dame ku amma in duniya ina duniya ba aminci cikinta wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim shehu ya ga wata kisa a tafsirin shi ce akwai wani basarake wani basarake ne ya gina wani irin gida na ban mamaki duk kayan kawace-kawace da kayan jin daɗi ya zuba a gida kazan mutum ya yi kuma so yake duk a san yayi inda duniya ce sai yana gayyatar mutane tawaga-tawaga ana zuwa ya shirya liyafa a zo a ci a ga gida kuma ya sa wasu a nan tambayi mutane ko ina suka ga wani abu wanda su a gurinsu wannan bai yi ba akwai aibi a gidan nan ina ko wani abin da wani ya ga aibi ne a zo a gyara don bai son a ce ga wata cikar a gidan waɗannan su zo kowanne a ta ka ina ai ba wani cikar gida lahiya lau ira waɗannan ma ya gayyato waɗannan ai liyafa a ce a ce ai gida alhamdulillah ai ba wani cikar rannan sai tashi ta jawo mai sai yake gayyaci wasu ba'azun sufaye wanda su ba ruwansu ma da duniya Allah kaɗai suka tasa gaba suka zo aka yi liyafa da su sai aka tambaye su wai gidan nan a ganin su wani aibi suka gani akwai wani aibi a gidan nan ko wani ya kamata a gyara suka ce a kwarai kuwa yana da aibi manya-manyan aibi guda biyu ya aka gaya ma mai gida to ga wannan bakin naka sun ce gidan na da aibi guda biyu ya ce to ku tsaida mun su musu tambaya ai ba a taba samun wani wanda ya ce akwai aibi ko ɗaya ba ma balle biyu aka tsaye da su bayan da anta ya ce to Allah shiga ta malam kun ce gidan nan akwai aibi guda biyu to ɗaya ma ni ban so a ce akwai shi balle biyu ku gaya mun su don in gyara suka ce ai lalle aibin nan manya-manya guda biyu su ne shi dai gidan zai rushe ko mai gidan zai mutu kaga wannan babban aibi kenan gidan nan ko mun daɗe wani rushewa zai kuma mai gidan ko mun daɗewa mutuwa zai kaga wannan aibi randa gida ya rushe ina gida ko gida na nan tsaye randa mai gida ya mutu ina gida to gidan duniya kenan ya ce a ya to kaji ku to akwai gidan da bai rushewa suka ce kwarai kuwa akwai gidan da bai rushewa har abada wane gida ne a duniya da suka ce aljanna aljanna gida bai rushewa ha abada to bai rushewa bai- to ya za in samu wannan gida aljanna suka ce ka zo kai- kai tuba ga Allah ga sharholi yadda kake ka bari ka koma ga Allah sai ka samu gidan da baya rushewa wannan abun ba zai rushewa zai yi. kenan aka ce ma yadda kisa aka tabo a ya aja ma mulki ya ce to ya ma bai san ma mulkin ya je ya tuba ya koma ga Allah ya sallama ma Allah to kaga ai insha Allah aljanna zai wadda ba ta rushewa zai samu ko yana nan Shehu Ibrahim ya kawo kisa a tafsiri fi riyadu tafsiri in an duba a karkashin wannan aya din Allah ya mana muwafaka Allah ka ba mu darus salam ka kiyaye mu da rudin wannan gidan na darul gurur shine duniya to mu je mala للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة ayo هم فيها خالدون
Allahu akbar to Allah subhanahu wataala ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da alhusna kyakkyawan sakamako shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari Allah zai ba su aljanna da ƙari Eh, aljanna da ƙari gawa lillazina ahsanu to su wane ne tukunna lillazina ahsanu din wanda za su samu aljanna kuma har da ƙari menene ihsanin da in kai Allah zai ce ahsanta ka kyauta ka zama cikin allazina ahsanu menene ihsani sai mu koma mu tambayi fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya tambaye meye musulunci ya gaya mai meye imani ya gaya mai menene musul- menene ihsani annabi ya gaya mai ya ce ma huwal ihsan menene ake ce ma ihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in ka samu wannan matsayin to ka samu ihi- ɗayan biyu in ka samu cikin wannan abu biyu ne manzo Allah ya faɗi cikin wannan hali biyu ne in ka samu kanka a- da- da na sama da na ƙasa kowane ɗaya ka samu a ciki to ka shiga cikin masu ihsani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi kamar kana ganin shi shine wanda bayan Allah masana hakika ke fassara shi da cewa ka ga Allah shi ganin Allah ba da ido ba ba a ganin Allah da ido sai an hera a aljanna sai wannan ziyadar da zamu yi magana a kanta a duniya dai ba mai iya ganin Allah da ido kuru-kuru sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen mi'raji shi ma akwai harshen damu wasu na cewa ba haka bane amma dai mafi yawa sun ce ya ga Allah kuru-kuru saboda shi daban ne ai eh, shi daban ne sallallahu alaihi wasallama to to to- to ka bauta ma Allah kamar kana gane shi in ka ji sufaye suna maganar ka- ga- ganin Allah to ba gani wata ido ba gani ne na idan ido e ganin idan ido ne ba ganin ido ba ba ganin zuciya ba ganin idan ido ne mushahada ka rika yin abun kamar yadda manzo Allah ce ka annaka tarahu sanda duk kake bauta ma Allah ka rika yi kamar ga Allah kana gani ka rika jin kamar gashi kana gani shine karshen ihsani kenan kaga ko ai ma'ana me ya fa'idar ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi ai ba za ka iya saba mai ba ko in dai kana bauta ma Allah kamar ka- kana ganin shi to ba za ka saba mai ba in wannan ta zauna a ranka ba za ka iya saba ma Allah ba a yanzu ko doka ce gwamnati ta sa an kaga mutum ya zo ya keta ta yana tunanin ba jami'in tsaro kusa wanda zai kama shi ko amma idan yana jin duk inda yake fa yana jin to ana fa kallon shi zai yi zai daina ba ma wai ka- yana ganin mai ganin shi ba a yana jin dai ana kallon shi kamar yadda wasu hanyoyi suke a manyan biranen wasu kasashe ko da anan madina makka za ka shiga wani layi za ka ga layi ba kowa ga ga kwalta ta tahi k- kaman kai ta ranta ka gudu amma sai ka ga an rubuta to ka kula fa inna shari'a muraqabun bil kamerat akwai kyamara fa duk abinda kanka gaba kowa ana akwai kyamara duk abinda kai ana kallon ka kaga dole ka shiga hattara ko sai an gaya ma ka dan kan ma ka ce baka sani ba kana ga ba kowa kan ka dauka wai ba a ganin ka to in ka san duk abin da kake ana ganin ka ai dole dole abin da ba a so ba za ka yi ba ko to ka rika yi kaman kuma gashi kana ganin Allah shine farko dan ka daina saba ma Allah ka zama na Allah zalla kullun a zuciyarka kamar ga Allah kana gani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine farko anta abudullah ka annaka tarawu shi ake nema amma kuma fa'il wannan kujerar na da wuya hawa fa in lam takun tarahu in baka zamo kana ganin shi ba baka iya bauta ma Allah kamar kana ganin shi din to fa innahu yaraka ka san dai ai shi dai yana ganin ka ko to ka rika bauta ma Allah da sanin cewa yana fa ganin ka shine mataki na biyu je ka kai baka iya kamar kana ganin shi ba to amma ka sanar da cewa to shi fa yana kallon ka duk inda ka shiga ka kulle ka dode ka doda can kana ganin ka boye ma kowa to duk ka boye ma mutane to Allah fa yana ganin ka za ka iya yin saban ba za ka iya yin saban ba wani fasiki ya nemi wata baiwa Allah ta Allah zai lalata da ita ya bi ya bi ya bi yana son ya saban Allah da ita ya bi ya bi ya bi sannan dai har ya shawo kanta ta ce to ta yadda amma fa gaskiya sai dai a je gurin da ba wanda ke gani ya ce a wannan abu mai sauki yana da inda za a je ba mai gani ta ce to shikenan ya kai ta wani gida ya kulla nan ya rihe nan ya kulla nan ya kulla nan ya shiga daki ya ce to ba wanda zai gamu da gani sai ke ta ce a'a akwai mai ganin a ba mai ganin mu ita ce to Allah fa Allah bai ganin mu ko ba ka da imani to sai Allah ya jikin shi ya sanyi shi ma da yake yana da rabon ya ya tawo ya tuba ya jikin shi ya sanyi ta ce Allah na ganin mu ka samu wani guri inda Allah ma bai ganin mu yace to kin ji ki za mu samu inda Allah bai ganin mu ta ce to in ko Allah na ganin mu saba mai na yiwa to shi ma dai jikin shi ya sanyi goye ta garin dai shi ma aka ce hanyar ya tuba ya bari kenan to za ka sabi Allah yi kokari ka je inda bai ganin ka sai ka saba mai bai san ma ka yi ba balle ya kama ka zai yiwu to to abinda annabi abinda ke ihsani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in ba ba ka iya yin kamar kana ganin shi to ka san dai shi yana ganin ka ka samu muraqaba karanci ka samu muraqaba duk inda kake kana ganin cewa Allah na kallon ka in kuma zai yi ka samu mushahada ka rika ganin kamar ga Allah gaban ka to shi ne ihsani to kaga wanda ya kai wannan matsayin shi saban Allah a gurin shi sai dai kam tsautsayin gaske annabawa ne kadai ba su saban Allah kwata kwata amma irin wanda suka kai wannan ka anta abudallah ka annaka tarahu din to wannan saban Allah gurin su ana dadewa wani a rayuwar shi saban Allah da zai yi bai ya dan ce guda kaza ba duk da yake dan adam tsakanin shi da Allah Allah kadai ke sanin iyakan laihin da dan adam zai Allah ka yahe mana to wadanda wanda yake bauta ma Allah kamar yana ganin shi yana jin cewa duk inda yake Allah na kallon shi bai saba ma Allah yana ta ibada Allah iyaka ka'in da na'in Allah kadai ke ran shi ba ruwan shi da kowa to wannan shine ya shiga ya zama mai ihsani zai iya kyauta duk aikin da zai na ibada zai kyautata shi ya iya kokarin shi yadda ya san Allah ya ce ayi manzo Allah ya karanta yayi to kaga ya zama mai ya kyautata aikin shi kenan Allah zai bashi alhusna aljanna wa ziyada da kuma ƙari me ƙarin shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala eh ganin Allah subhanahu wa ta'ala ido da ido dama an yi magana yadda Allah ridwanu min Allah akbar ko yadda Allah ma ta fi aljanna to bayan yan aljanna sun shiga aljanna an dade Allah subhanahu wataala ya musu tajalli ya ce yan aljanna kun yadda da abinda na baku sun ce ya ubangiji ba yasa ba za mu yadda ba ka ba mu abinda baka ba wani cikin halittar ka ba Allah ya ce kuna so in kara muku su ce ya ubangiji me zaka kara mana wanda yayi wannan ya ce in baku yadda ta ba zan hushi da ku ba har abada to kaga wannan aka ce tafi aljannar daɗi to kuma abin da ya fi kuma wannan daɗi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wani tajalli ga 'yan aljanna na musamman su gan shi ido da ido tunda sun je gidan dawwama to wannan tajallin in Allah ya tajalli 'yan aljanna aka gan shi sai ma a manta da aljanna daɗin ganin Allah sai ya sa ma a manta ma da aljanna kwata-kwata an shiga wani layi kuma na daban wanda ya fi halin da ake ciki Allah ka azurta mu to shine ga masu kyautatawa Allah zai ba su aljanna ita ce alhusna wa ziyada da ƙari su sami yadda shi kuma har su ganshi ido da ido wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira ko yawwa amma su kafirai fa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kafirai kan a wannan rana za a kange su ba su ba shiga aljanna ma balle ganin Allah Allah ka kiyaye mu da mu je mala wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla kuma su waɗanda Allah ya ba su aljanna din nan har da ƙari qatarun wala zilla wani duhu ko kaskanci wala yarhaqu wujuhum baya rihe fuskokin su fuskokin su kullum masu haske ne wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira ko fuskokin su masu haske ne ba wani katarun duhu baki da zai zo ya lullaba zukatan su ka gansu ba kyau a'a bakin bakan fuska sai kafirai wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda bakin fuska sai kafirai amma su masu imani wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla wani duhu bai lullube fuskarsu ko wani kaskanci babu a sai dai naziratun ne ila rabbiha nazira amma su kafirai su ne waɗanda tarhaku ha ƙatara ko tarhaku ha ƙatara ula'ika humul kafaratul fajara su ne wanda fuskokinsu duhu da ƙura tana lullube fuskarsu ranar kiyama ga gadda baki kirin wannan ula'ika humul kafaratul fajara amma alladhina ahsanu wanda Allah zai ba su husna har da ziyada su kan wala yarhaqu wujuhahum katarun wala zilla wani duhu ko baki ko kaskanci bai shaho fuskokin su ulaika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna Allah ka sa mu da ciki kun fiha khalidun kuma masu dawama a cikin ta har abada ba fita na'am والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحمهم الله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قلعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار أيوه هم فيها خالدون Allahu akbar to Allah subhanahu wataala ya ce wallazina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bi mithliha wa tarhaquhum dhillah wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka aikata miyagun ayyuka waɗanda Allah ya hana suka yi ta yi sai suka rayu suna yi waɗannan an jira na kiyama jaza'u sayyi'atin bi mithliha sakamakon mummuna da mummuna kamar shi ne waje za'u sayyi'atin kenan sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan abu mummunan sakamako irin shi waɗanda suka aikata mugun aiki jaza'u sayyi'atin bi mithliha su kan waɗannan kan watar haquhum billah su kaskanci yana rizkan fuskokin su da duhu da baki yana rizkan fuskokin su wanda suka yi miyagun aiki a duniya kuma in duhun nan ya same su da kaskanci ma lahum min Allah min asimin ba su da wani mai kariya a wajen Allah wanda zai hana su shiga kaskanci da duhun fuska din nan da shiga azaba menene zai zama musu kariya daga wannan azaba da duhun fuska shine kyawawan imani da kyawawan ayyuka to ba su yi shi ba kaga ba su da shi kenan ko ruwa ake kwararawa wani sai ya sawo mokatuwar lema sai ya shigo ya bude sai ya shigo zai jike ba zai jike ba ya zo da laima wani kuma sai ya hito ba laima ana ruwa kamar da bakin kwarya yaya akwai abin da zai iya kare shi bai jike ba bai ɗauko laima ba to haka wanda mai imani wanda ya imani ya aikata ayyuka masu kyau to ya samu wata katuwar laima da za ta yi mai kariya daga shan azaba da kaskanci da duhun fuska kafiri ko he ta tsirara ba wani ba kariya ba protection ba abin da zai iya kare shi kada azabar ta zo mai shine imani da kyakkyawan aiki bai same shi ba to don haka malahu min Allah min asimin ba su da wani mai kariya wani abu mai kare su daga azabar Allah da kaskanci Allah ya kiyaye mu haka za su kasance ka annama ugushiyar wujuhum qida'an min al-layl muslima in ka kalli fuskokin su zaka gansu bakin girin ka annama wuju ugushiyar wujuhum qida'an min al-layl ka ce an lullube fuskokin su ne da wani yankin dare yankin daren kuma ba ma irin mai farin wata ba musliman irin mai tsananin duhun nan irin dare wanda an yi ruwa an ɗauke ga hadari ya lullube sama ba wata ba taurari gari ya yi dundum din nan to ka ce irin wannan yankin daren ne aka lullube fuskokinsu da aka lullaba ma fuskokinsu baki kirin shine wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda Allah ya kiyaye mu ula'ika ashabun na to waɗannan kuma masu bakan fuska wanda ke da kaskanci da duhu a fuska ula'ika ashabun na wannan su ne 'yan wuta su ma kun fi haka duna ko su ma masu dawama cikin wuta Allah ya kiyaye mu idan idan an gama shiga aljanna idan an je kiyama 'yan aljanna sun gama shiga aljanna 'yan wuta sun gama shiga wuta ita kanta mutuwa za Allah zai ce to mutuwa ma ta an kashe ta ta mutu saboda ka yan aljanna ku dawwama ba mutuwa har abada yan wuta kuma ku je ku ta zama ba mutuwa har abada a'udhu billahi yan aljanna sun ji dadin su yan wuta kan sun hadu da bala'i Allah kakka samu cikin su أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وال...
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أسكن كنا إسان أشركوا أين أسكن نعم نجيك أتشكى ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم نعم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون الله أكبر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون الله أكبر ويو- ويوم نحشرهم جميعا الله سبحانه وتعالى يقول رانا قيامنا ننزوا رانا دزام تترى سباكي ديا da wanda suka yi bauta ma wani Allah da wa- da abubuwan da aka bauta mawa ba Allah ba duk za mu tattara su guda ga guri daya sun mana ƙuri lalina ashiraku sai mu ce ma mutanen da suka yi ma Allah shirka sai mu ce makanakum antum wa shuraka'akum ku tsaya nan inda kuke da ku da abubuwan da kuka yi mashir- da kuka yi shirka da su din da ku da gumakanku da duk abubuwan da kuka bauta mawa ba Allah ba ku tsaya nan inda kuke Allah ya ce fa zayyalna bainahum sai mu ware tsakanin su masu bautar su koma nan waɗanda aka bauta mu abubuwan da aka bauta mu su koma nan rannan za a yi walle walle kenan eh fa zayyalna bainahum sai mu ware tsakanin su wa ƙala shuraka'um sai abubuwan tarayyar nasu su faɗa gumakan da suka bauta mawa ko itatuwa ne ko rana ko wasu mutane ko aljanu ko wane ne suka bauta mawa sai wanda suka bauta mawa da su ce eh, ma kuntum iyana ta abudun kai mu fa dama magana banza kuke mu fa ba mu kuke bauta mawa ba mu ba mu ma san kuna yi ba ah to dan ka je ka ka sa- ka sa- sare ka sari ice yana cikin tasbihi shi ka saro shi ba gaira ba dalili ka zo ka sassaka kai mai hanci da baki da meye ka aje ka ne mai goho ya san magana bauta mai ta ce ya ubangiji eh, kai mu fa ba mu kuke bauta ba ma kuntum iyana ta abudu ba fa mu kuke bauta muwa ba kaga magana za ta taso kenan ba su da makama tun a nan ko mu je malam faka faɗi la
وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كن- إن كنا عن عبادتكم لغافلين abubuwan da aka bauta mawa ba ba- ba Allah ba za su ce kafa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum ai Allah ya isa shaida tsakanin mu da ku cewa mu ba ku bauta mana ba in kunna an ibadatukum la gafil mu wallahi mun kasance mu masu raukana ne ga barin bautar ku ba mu ma san kuna yi ba saboda haka yau mu kan maku kan maku ce kun bauta mana ba mu ba ku an fazo gaba kenan wata gaba in zabarra alladhina tu'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab yayin da waɗanda a- da waɗanda aka bi za su barranta ga waɗanda suka bi su sun ga azaba ƙuru-ƙuru duk wata hanyar saduwa tsakaninsu ta yanke alaƙa nan ta yanke in ma mutane ne aka bi kan kangare ma Allah to alaƙar ta yanke rannan ka gani وقال لن تبولو أنا لا كارتم فنتبرأ منه كما تبرأوا منا waɗanda suka bi za su ce kai ina ma dai ko da ke can ana maganar wa- mutane masu hankali wanda suka yi jagorancin wasu akan kafirce ma Allah to nan ko ana maganar wanda suka bauta ma gumaka da wasu abubuwan da ba ma su ba su san ma ana yi ba to wani abubuwan da aka bauta ma za su ce fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa shaida tsakanin mu da ku mu ban ma- in kunna an ibadatikum la gafilin mu ba mu ma san kuna bauta ba mu masu rabkana ne ga barin bautar da kuka ce kuna yi mana wai ba mu san kun yi ba na'am هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق mhm وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allahu akbar Ah, ah, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun hunalika to anan ne fa ranar kiyama din nan waɗanda ake bauta mawa sun barranta ga waɗanda suke bauta musu su kuma ba Allah suka bauta mawa ba balle su kama Allah su ji Allah ga mu mun zo da ma sun ce ba ba su yarda da Allah ba ba su bauta mai ba waɗanda suka ce sun bauta mawa din kuma yau sun ce a ku dai nemi wasu mu ba ku bauta mana ba ban ma san kuna yi ba ba ruwan mu da ku kaga an koma igiyar ruwa kenan ko to shikenan hunalika anan ne tablu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta jarraba abin da ta gabatar ma'ana za ta ga sakamakon shi Eh, abin da ta yi in riba ne za ta gani in rashin riba ne za ta gani in bautar wani Allah riba ne rannan za a gani in bautar wani Allah asara ne rannan za a gani hunalika tablu kullu nafsin ma aslaf kowace rai za ta rika za ta jarrabi abin da ta gabatar na aiki ko da yake akwai riwayan kira'an da ake karanta da hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat kamar ta hamza da ta kisa'i da kamar dai mutum uku haka cikin uh, masu qurra'u suna karanta da tatlu kullu nafsin ma aslafat a tatlu wato anan ne kowace rai za ta karanta abin da ta gabatar na aiki to daga karantawa da ake samun sakamakon ko eh to wannan kuma ya zo da tabulu shi- shi ya fi yawa Kar- masu karanta da tabulu sun fi yawa a nan ne kowace rai za ta jarrab- jarrabi abin da ta aikata a wanda ta gabatar wa ruddu ila Allah maulahumul haq shikenan a rannan kuma duk an maida su ga Allah ubangijinsu na gaskiya abinda suka kama da ashe iska suka kama ba ta Wa- su ma sun ce ba su san su ba to sai ina ra'a sai gurin Allah ubangijin gaskiya to shi kuma ba- ba- ba shi aka bauta mawa ba yaya kenan Allah ya kama su kenan nan nan ko an ce ba Allah ake bauta mawa ba ba amma yadda da Allah ba to gashi abinda aka dogara da shi din ya rushe yau dai Allah dai da ba a ki kaki bauta mawa go dole gashi gun shi aka dawo shine na gaskiya to saboda haka wanda ke son tsira ya kama Allah gam gam gam wanda duk ya kama wani Allah to ya ka- gara ma i kama gara ma kama iska da wannan gara ma kama iska da kama wani Allah duk ɗaya ne Allah ya kiyaye mu saboda haka wanda duk ya bauta ma wani Allah to za a yi za a yi walle walle da shi wani Allah nan kuma da ka bauta ma koda ko da annabin Allah ne ka ce shi ka bauta mawa ko ba Allah ya gaya mana yadda za a yi da annabi isa alaihi salam da kiristoci masu cewa shi Allah ba ne Allah zai tsaye da shi ga shi ga su kamar yadda aka tsaye da goma kannan da masu bauta musu suka ce ba masu san sun bauta musu ba annabi isa ma zai ba da amsa wa idh qala Allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah Allah zai ce kai isa kai ne kaje ka gaya wa mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata abubuwan bauta ba Allah ba kai ka gaya musu wannan ya ce subhanaka ma yakunu li ana qula ma laysa li bi haqqin in kunta qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub zai ce Allah tsarki ya tabbata gare ka ai ni ba za ka aike ni in je in canza aike in faɗa abin da ba haka kace ba kuma in na faɗi ai ka sani in ma ban faɗi ba kai kai ka san da abin da ke boye ka sani in na yi ka sani in ban yi ba ma ka sani kamar yadda ka sani dai Allah ni ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ya ubangiji ban faɗi komai ba sai abin da kace in faɗi ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku kuma Allah hukuntu shahidan ma dumtu bihim sanda ina cikin su to na san abin da me suka yi amma falan ma ta wafaita ni kunta an tarraqi yayin da Allah kuma ka dauke ni shikenan kuma ai kai ne mai sa ido a kansu ni ban san abin da suka yi bayan na taho ba to kaga masu cewa isa suke bauta mawa ko maryam ko alloli guda uku sun kwana ciki kenan ko ba su da madaha kamar yadda masu bauta ma goma kan nan ba to duk wanda ya bauta ma wani allah ba gunki ba ko dan adam ne kai ko annabin Allah ne kace shi kake bauta mu wato kaje lanar lahira ba ka da makama dan bai ce ka bauta mai ba an saba ce ma an sai mace ma bayan Allah Allah ana bauta musu an ce ma annabi Isa an ce ma Uzairu ko wasu ma sun taba ce ma sayyidina Ali shine Allah to dan yanzu wani dan dan yanzu wani ja'irin banza ya zo ya ce ma shehu ibrahim Allah ne abun mamaki ne aka ce ma annabi isa Allah aka ce ma uzairu dan dan dan Allah aka ce ma sayyidina ali ma Allah a tarihi tarihi to saboda haka dan an ce ma wani bawan Allah wai wasu wasu karkatatu suna ce ma wani bawan Allah shi Allah ne to ba kan shi farau ba kuma waɗanda aka ce masu Allah ne cewa bata cutar da su ba don ba su suka ce ba ba su suka faɗi ba ba su kama da haka ba saboda haka shi ma shehu ibrahim radiyallahu anhu don wani zindiki zindiki ya zo yana cewa shehu ibrahim Allah ne kawai dan dai kasan mu ba dokan musulunci an kyala yan iska suna iskanci eh suna cewa wai ishe ibrahim allah ne abubuwa ana ce musu allah kawai don ba shari'a sai dai a ta yarfe da iti da shi kawai inda da shari'a ai da duk wannan ba za ta faru ba wanda ya faɗin kankaji labari ma an gama da shi to shi yasa ake tsaya ma ana jujjuya magana saboda haka dan an ce ma wani bawan allah wasu sun ce mai allah ba abin da zai shahe shi kamar yadda bata shahe annabi isa ba alaihi salam da wasu suka ce suna bauta mai kamar yadda bata shafi uzairu ba kamar yadda bata shafi sayyidina ali ba saboda haka kowa ya ɗiba da zahi bakin shi shi ya sani bayan Allah sun yi aikin Allah sun koma ga Allah Allah zai saka musu da kyakkyawan sakamako wanda ya biyo bayansu da kyautatawa shi ma ya bi sawunsu shi ma ya ci nasara wanda kuma ya kauce ya taɓarganar da su ba haka suka ce ba to kuma ya ɗanɗana kuɗa shi Allah ya kiyaye mu hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafa wa ruddu ila Allah mawlahumul haq da an je ranar kiyama shikenan duk an maida su ga Allah ubangijin su na gaskiya wanda dama shi ya halicce su yake ci da su yake sha da su yake ba su lafiya amma saboda batan kai suka rude suka ce wani ne Allah ba shi ba to yau duk wanda aka kama din ya tafi ba shi Allah nan dai da aka guje mawa yau an dawo wajen shi wanda dama shi ne na gaskiya shi kuma dama ya kafa ka'ida in an yi abin da ya ce ga inda za a in kuma an yi ba abin da bai ce ba ga inda za a ba inda dai za a koma sai wajen shi Allah ka samu koma da gaskiya wa zalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na ƙarya ya bace babu shi na'am قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون
الله أكبر to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su masu bauta ma wani Allah su ce wai su ma ya cancanta a bauta mai a tambaye su mana kul ga ya musu ya rasulullahi ka tambaye su ka ce man yarzuqukum minas sama'i wal ard wane ne ke azurta ke ba ku arziki ne daga sama da ƙasa in kuna buƙatar ruwa wa ke yi muku ruwa daga sama har ku ji daɗin shuka wane ne in ba Allah ba akwai wani mai yin ruwa ba Allah ba ko akwai mai bada iska ba Allah ba to kasafa akwai wani wanda ke fitar da tsirrai wanda dabbobi ke ci da mutane nau'o'i daban-daban akwai mai tsirarwa in ba Allah ba babu ko ulman yamliku min as-sama'i wal amman yamliku as-sama'a wal absara kuma ka tambaye su ko kuma ka tambaye su wane ne yake mallakar ji da gani naku na ku mutane waye mallaki jinka da ganinka ai sai Allah ko Allah ne yau in ya dada idan ka duk duniyan nan ba wanda ya sai bude ma in ya toshe kunnen ka kai mai da kai kurma duk duniyan nan ba wanda ya sai mai da kai mai ji sai dai ka rayu a kurma in kuma ya bakka da abun ka kai ta gani dara dara in ya bakka da kunnen ka faro faro kai ta jin duk abin da aka faɗi to Allah shi ke mallaka ji da gani inda akwai wani wanda ke iya wanda ke yo ruwa daga sama ba Allah ba yana iya fitar da tsire-tsire daga ƙasa kamar yadda Allah ke tsirawa ba Allah ba kuma ya zai iya mallaka ya mai da kai kurma ko ya mai da kai makaho to da akwai shi da a ce shi ma ya cancanta abota mai amma akwai shi to shine Allah ya ce a tambayi kafirai masu bauta wani Allah waye ke yin waɗannan abubuwa wa man yukhrijul hayya min al-mayyiti wane ne yake fitar da mai rai daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy fitar da matacce kuma daga mai rai akwai mai yin wannan ba Allah ba shine zai zai zai fitar da zai fitar da maniyi daga jikin dan adam maniyi abu ne da kana iya cewa mara rai kuma a jikin maniyin zai fitar da wani dan adam din ko ba haka ba yauwa Allah ne zai fitar da kwai daga jikin kaza kwai bai da rai matacce ne amma kuma sai fitar da kuma wata kaza kuma daga cikin kwan kuma ya fito da mai rai kuma daga cikin wannan mataccen akwai mai yin haka ko ya fitar da mutumin kirki daga na banza ko ya fitar da mutumin banza daga cikin mutumin kirki akwai mai yin haka in ba Allah ba wa man yudabbiru al'amr wane ne yake shirya al'amura in ba Allah ba ka tambaye su masu bautar wani Allah waye ke yin wannan wa man yudabbiru al'amr wa ke shirya al'amura wane ne ya shirya maka tsarin zamani rani daban yanayin shi daban damuna daban yanayinta daban kaka daban yanayinta daban hunturu bazara daban yanayinta daban ko ya tsara ma dare ya tsara ma rana ya tsara ma ka bacci ya tsara maka tahiya kai aiki ya tsara maka ci da sha ya tsara maka yadda za ka zidda abin da ka ci yadda za ka zidda abin da ka sha in ya riɓe kaɗan kenan duk wannan tadbiri wa ma'ana wanda ke shirya al'amura yadda suke gudana wane ne ke shirya su in ba Allah kunan duk masu imani kun ce Allah ko to su ma kafiran masu bauta ma wani Allah Allah ce fa sai qulun Allah za su ce maka Allah ne ba za su ce wani ba eh ba za su ce wani ba ce maka ka za su yi Allah ne saboda mai sun san kuma ka aikin banza ne ba su iya komai amma me yasa to suke bauta musu a batan kai eh ka san shi bata ki dalala ki ma'anar dalala batan kai batan kai ka san kuma kowa mutum yayi sai ya kalli yamma ita ce gabas gabas ita ce yamma kuma in ba Allah ya wayan man da kanshi ba duk yadda za kai ka nuna mai shi yamman nan ita yake kallo a gabas akwai wanda ya taba yin makuwa na haka ne ko da yawa mutane sun yi makuwa to in kai makuwa kana kallon arewa ita ce gabas ko yamma ko kudu waye sai ya canza ma sai dai imani kawai ka riga ganin to shikenan ai tunda dai nan naga mutane na sallah ni ma nan zan yi na yadda amma dai kai a ranka dai gani kake nan ne kai dai ba nan ba nan bane wajen kibla to makowa kenan to haka bata yake lokacin da wani mutum ya shiga bata kai kana kokarin ka jawo shi shi kuma kallo yake kai ne batacce ya kamata ka biyo shi ku tahi Allah ya kiyaye mu to su ma kafiran sun san ba mai yin komai sai Allah amma bata ya sa suna bauta mu wani abu daban fa sai kun la to faqul afala tattaqun kace musu to ya rasulullah tunda kun san ba mai yin wannan abubuwan sai Allah me zai sa ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina bauta mu wani abun banza ku zo bauta ku bauta mai shi kadai tunda kun san ba mai yi sai Allah dan me kuma kuke bauta mu wani ba za ku ji tsoron Allah ku zo ku kadai shi tashi ku bauta mai ba na'am فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فأنا تصرفون Allahu akbar fazalikumullah to wancan da aka gaya muku mai eh, azurta ku ta sama ta ƙasa ɗin nan mai fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye wanda shine ke shirya al'amura yake gudanar da su ɗin nan fazalikumullah shine ubangiji Allah ɗin ai rabbukumul haqqu ubangijinku na gaskiya ba ubangijin shiririta ba wanda sai dai kai sai dai kai mai bai iya ma komai ko ga ubangi wannan shine ubangijin ku na gaskiya wanda ke yi muku wannan alhairin fadhalikum Allahu rabbukum alhaq fa ma za ba'da alhaqi illa ad-dalal ba fa wani abin da ke biyo bawa bayan gaskiya sai dai bata in aka ce ga gaskiya baka bi ta ba to cikin bata zaka ubangijin nan shine na gaskiya shi za a kadaita a bauta mawa a samu tsira da an kauce ma kadaita shi a bauta mai abi umarnin shi a nisanci hannun shi to an shiga bata an an shiga bata ko to an tunkari azaba Allah ya kiyaye mu fa anna tusrafun ya kuke bari ana juyar da tunaninku bayan ga gaskiya kun gane na'am كذلك حقت كلمات ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقر كلمة ربك كو كلمات ربك كلمات نورشني أما إن كنت دوبا لتاهن حفظ كي غبان باب ألف جا كذلك حقر كلمات ربك هكذا كلمة من أبنجين كسك تبتا سك سوكا على الذين فسقوا أكون وند سك fita daga bin umarnin Allah akan wanda suka zama fasikai ba su bin umarnin Allah annahum la yu'minun su ba sa yin imani ko me zaka gaya musu ko me za su gani ai duk sun gane gashi sun san ba mai azurtawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai shirya al'amura ba mai yin komai sai Allah amma kuma sun kasa ganewa saboda me kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba Allah ka kiyaye mu na'am قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده mhm قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده mhm فأنا توفقون har yau a tambayi masu bauta mu wani Allah kafirai kul ka ce musu ya rasulullahi hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu daga cikin abubuwan da kuke ma Allah tarayya da shi din nan kuna cewa su ma abun bauta ne man yabda'ul khalqa akwai wanda yake farar da halitta a ce wannan halittar shi ce yayi thumma yu'idu sannan kuma ya kashe wannan halitta wata ran ya sake dawo da ita ya mata hisabi kamar yadda Allah zai yi in ranar kiyama ta zo akwai mai yin haka cikin abubuwan tarayya ku kul to ka ce musu tunda ba a- abokan tarayya ku ba su yi Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu Allah shine yake farar da halitta ta yi rayuwarta ta gama in ya so kuma ya dawo da ita lokacin da ya so dawo da ita ya mata hukuncin da ya dace da ita Allah shi ke yin haka wa ya kamata a bauta mawa wanda ke yin haka abba na tofakun yaya kuke bari ana kautar da tunaninku ne na'am قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق mhm قل الله يهدي إلى الحق mhm أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى Allahu akbar فما لكم Mhm, kaifa ta كيف تحكمون Allahu akbar Allah subhanahu wataala ya ce har yau dai eh kul hal min shuraka'in har yau dai ka ƙara tambayar su ya rasulullah ka ce musu hal min shuraka'ikum man yahdi ila alhaqi shi cikin abubuwan tarayyar nan naku da kuke bauta mawa ba Allah ba man ya hadi ilal haƙi akwai wanda ke shiryawa zuwa ga gaskiya akwai wanda ya taɓa aiko da wani littafi aka ce shi ya aiko da shi ya ce a yi kaza a bar kaza a yi kaza akwai shi babu qul to kace musu Allahu ya hadi ilal haqq shi Allah yana kira yana shi yana shiryar da wanda suka bi shi zuwa ga gaskiya hamma littahi yake saukarwa ya aiko manzo cewa ga inda za ku bi ga inda za ku bi kan ku bi nan kan ku bi nan dan ku samu ku fita in kuka bi nan za ku hallaka to cikin abokan tarayya ku akwai wanda yake da wani abu wanda yake kiran mutane yana shiryar da su zuwa ga gaskiya babu na gani to tunda babu yanzu ku kwatanta ku gani in kuna da hankali a faman ya hadi ilal haƙƙi yanzu wanda yake shiryawa da zuwa ga gaskiya yake kira abi gaskiya a haƙo an yi ba shi ya cancanta abi ya shi nuna maka hanyar gaskiya hanyar tsira amma la ya haddi kamar ruwayan uwar shi da malam ya karanta amma la ya haddi ko ko wanda shi bai iya shi- bai shi kanshi ma bai iya shiriwa da kanshi ba magana ya shiryar da wani ba a shi kanshi ma bai iya shiryar da kanshi illa an yi huda sai an shiryar da shi ko kuma amma la ya hiddi ko masu ruwayan hafsu haka za su gani amma la ya hiddi illa an yi huda ko ya haddi kuwa warshi ma haka yake cewa to wai wanda shi yake shiryawa zuwa ga gaskiya yana kiran abi gaskiya shi ya kamata abi ko ko wanda a'a ba ya shirya ba shi ma kanshi bai iya shiryar da kanshi bai iya zuwa inda za shi ya tsira shi ma ya an tsirar da shi wa ya kamata abi Allah shi ka gani kulillahu ya hadilil haq ka ga musu Allah yana shiryawa zuwa ga gaskiya kuma kako ba su nuna komai ma su ma in halakar ta zo ba su iya fidda kansu sai dai kun zo kun fidda su to Allah ko shi ke iya fidda ku zuwa ga tsanani ya mai da ku cikin cikin sauki amma la yahdi illa an yuhda fama lakum to me ya same ku ne bayan Allah me ya same ku bayan Allah kaifa tahkumun ya kuke hukunci irin wannan hukunci na banza ga mai baka ya baka gida ka zauna ya baka abinci ya ci da kai ya sha da kai ya baka kudin kashewa ya baka motar shiga ya baka ya baka ya baka ya maka sha dubu ta arziki amma ka ce ba shi bane mai gidanka ka kama wani abun banza wanda ko tuntube kai bai- bai- bai iya- bai iya ma komai shi ma shi ma kanshi bai iya ma kanshi kai komai ba zai maka amma ka kyala wannan mai maka sha dubu ta arziki ka ce ba shi kake bi ba wancan banzan kake bi anya me fa malakum me ya same ku kai fa tahkumu ya kuke irin wannan hukunci na banza na rashin hankali ga mai amfani ka dau banza mara amfani ga mai yaya damuwa ka dauki mai kara damuwa me kai fa tahkumu na'am وما يتبع أكبرهم إلا ظنا
Na'am, إن الظن لا يغني من الحق شيئا
mhm, إن الله عليم بما يفعلون Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna ba wani abu mafi yawan su su masu bauta ma wani Allah ba wani abu suke bi illa zanna sai zato zato suke bi kawai zato suke waɗannan abubuwan bauta ne zato suke za su cece su zato suke za su yi tsira ta hanyar su zato zato inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a haqiqa shi zato kuwa mafi yawan shi bai amfana komai wajen gaskiya inda an ba an ce zato to bai sha zato kama dahir zato baya amfana komai baya wadatar da komai wajen gane gaskiya da abin da aka ce zato ake to ai bai bai tabbata ba ke bai da tabbas ko inna allaha alimun bima yaf'alun lalle ubangiji allah subhanahu wata'ala yana sane da abin da duk suke aikatawa Allah yana sane da abin da suke aikatawa na mugun aiki na shirka da Allah na bujire ma Allah aje ana bauta mu abun banza wanda bai da amfani duniya da lahira shi ma bai amfana kanshi balle ya amfana Allah na sane da abin da suke aikatawa kuma radda suka koma gare shi za su buɗe asusu su ga me suka tara inda riba za su gani in ba riba kuma za su gani Allah ya kiyaye mu Allah ka kara mana imani ka kiyaye mu da hasara Allah ka tabbatar da mu kan samun babban rabo a wajenka ka kiyaye mu bin hanyar da za mu yi asara alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to yanayin lokacin za mu dan karasa 'yan mintunan da tambaya in akwai mai muhimmanci amma bashin ya daɗe ya kai ko shekara to sai kuma wai mai bin wanda yake bin shi bashin sai ce ya yahe mai to wai shine yake ganin ko dai dan ya ga ya dade bai biya shi bane ko dai kaman dan ya ga ba zai samu bane yace ya yahe mai shine wai yana to tunda da yace ya yahe ma ai ba ba hakkin shi bane yace ya yahe to kuma me kake nema in baka yadda da yahe ba sabo kudin ka bashi ya samu kudin ka bashi kenan ka ce wane na ga yafe wannan da kai mun kaman bata kai zunci ba da Allah ga kudin ka in bata kai zuncin ba sai an shi abin shi amma in kuma ta kai in da gaske yake ai kaga kuma ya ce ya yahe ma shi ma ai da kunya kuma ya dawo ya ansa ko na'am da mai biyan da mai biyan shi bashin ya tashi maido mai sai ya danyo mai wani kari amma ha ba sharaɗi suka yi bawai kawai shi jin daɗi ne sai ɗan bashi da ɗan na gora a sama to wai ya ansa e to da yawa malamai sun ce ba komai ya ansa in dai ba alkawari aka yi ba ba al'ada ce ta garin cewa in an bada bashi sai an yi wannan abun ba ba sharaɗi suka yi ba shi ya bashi kuɗi ne ya bashi don ya maido mai kuɗin shi shi kuma jin daɗi ya sa ya ɗan bashi wani abu to da yawa malamai sun ce ba komai na iya ansa saboda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a hasanukum a hasanun nasi a hasanuhum qara'an mafi kyautatawan mutane wanda ya fi su iya kyautata biyan bashi suna kallon wannan a matsayin kyautata biyan bashi amma dai ko mai risala ka kalla zai ce wasu sun halatta wa kare hawa akharuna wasu malaman kuma sun ce kai akwai karhanci dai a ciki e akwai akar hajji in wani ihsanin zai ma in ya ji daɗi ka bashi bashi ne yanzu ya biya ka to ya maka kuma wani alherin wata ran ta wani waje ya yi kyau ba kada ya hada da wannan bashin biyan bashin yauwa to ma wasu malaga na gani akwai karhanci dai ya yi kama da riba din duk da yake ba riban ba ce wasu kuma sun ce sun sassauta sun ce a tunda an samu wancan hadisi na manzo Allah a hasanun nasi a hasanun qaba'an saboda haka dan kuma shi ya niyya ya karo ma ba alƙawari kuka yi ba ba sharaɗi ba ba al'ada ce ta gudana haka ba in ka ansa ba komai kyautatawa ne to amma in ka kula ai kyautatawa za ta yi tasiri da ya shi dubu hamsin ɗinka sai da ya zo ya biya ka ya ce ga wata yar dubu biyar da Allah ka sha ruwa a kai habawa ne a da ba kawai ba to sai kuma wani shi ma ya anshi dubu hamsin ɗin da ya dawo maka ya baka hamsin ɗin shi ya godiya to da Allah gobe in suka sake dawa neman rance da wanda ya dan baka dorin dubu biyar da wanda bai baka kuka ba wanne zaka wanne zaka yi saurin ba oh to ashe ka ga ɗarin dan biyar din nan tana da tasiri kenan ko to shi yasa wasu malamai suka ce a makaruhi ne dai in dai za a yi a yi in dai kyautata ma ya kyautata ma ta wani waje ba ta hanyar kuma biyan bashin ba ka bashi bashi ya ji daɗi ka kyautata mai ya gode ya maido ma kamar yadda shari'a ta ce in yana so kuma shi ma ya kyautata ma ai yana daga cikin ɗayauci mutum ya ma abin alheri kai ma ka saka mai wata ran shi ma ya ma wani abu wanda zaka ji daɗi babu laihi ya fi kyau haka ya diya go to masu tafiya ka da zaman lafiya Allah ka karbi ayyukanmu Allah ka gafarta zunubanmu Allah ka sanya mu cikin bayinka da kake yantawa daga kowace irin azaba a cikin wannan wata mai albarka Allah ka gafarta dukkan zunubanmu kai gafara ga dukkan magabatanmu Allah ka kyautata karshen mu ka ba mu cika da imani Allah ka gyara halayenmu ka gyara al'amuran ƙasanmu ka gyara halayen shugabanninmu kai musu kyakkyawan jagoranci fitintunun da suka yi kwance a ƙasar nan da wanda suka dan tashi duk Allah ka kwantar mana da su Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi wa na'udhu bika min ash-sharr kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya rabbal alamin